بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين درجة شعبان هجرة الجمهور الأليون أربعين هدو wanda ya dace da 21 ga watan uku miladiya tana da 2023 za mu shiga da wasu cikin malikiya a littafin irshad fasulun sadakatul fitri talzamu man fadala an qutihi wa dainihi wa mu'anati iyalihi anhu wa amman talzamu nafaqatu min al-muslimina qadruha zakkan fidda kai sadakatul fitri sadakar ranar sallah shine zakkan fidda kai da Hausa ba to wannan zakkan fidda kai din kadruha gwargwadon wannan zakkan fidda kai din talzamu tana lizimtan man duk wanda fadala kadruha gwargwadon ta din wato tana lizimtan man duk wanda kaduruwa ga shan gaba shine fa'ilin fadala kaduruwa gwargwadon abin da za a ce na da kai fadala ya saura an kutihi daga abincin shi wa dainihi da bashin da ake bin shi wa mu'anati iyalihi da ɗawainiyar iyalan shi tun mutumin da yau da yau yi gari idan ya cire abin da zai ci ya sha yau da shi da iyalan shi ya biya bashin da ake bin shi da ɗaunyen iyalan shi irin su sabulu irin su abin da ya cancanci dole yi wa iyalan shi gaba ɗaya idan ya cire abin da ya saura zai kai gwargwadon yin fidda kai to fidda kai ta rizanci wannan mutumin kuma zai yi an huma kan shi ne wa an mantar zamuhu na baƙatuhu da duk wanda ainihin ciyar da shi rizance shi minal musulmina daga cikin musulmi duk wanda yake karkashin shi wanda wajibi shi ne ciyar da shi in musulmi ne to wajibi shi zai masa zakkan fidda kai wa huwa sa'un shi zakkan fidda kai sa'i ɗaya ne wa wazanuhu wazanin shi ma'ana nauyinsa in za ka auna da nauyi kamsatu arqalin shine ridili biyar wa sulusun da sulusun ridili bil bagdadi da ridili na bagdad amma anan ba muna cewa kilo ba da su ma bagdad suna da ma'auni na nauyi na ridili ridili biyar da ainihin sulusi shine sa'i daya shine fidda kan mutum daya habban wannan na kwaya kenan idan a kwaya kamar su gero su dawa za a bada fita kansu wal abdalu abin da ya fi min galibi kuti baladihi mutum ya bayar daga mai rinjayen abincin garin da yake amma kowane yin abinci ya bayar ya amma abin da aka fito shi ne ba da abincin da ya zama shi ne mai rinjaye aka fi ci saboda duk wanda ka ba an fito ya ci ba wai ya zama mara nauyi ko ya san yadda zai da shi ba wata jizi'u ta isar idan mutum ya bayar minar gurri daga alkama والشعيري ده شعير والسلتي ده إبرو دي نوعي لنا الكما والتمري هكذا يأثر متين يباير ده دبينو والزبيب هكذا يباير ده زبيب بوششن إنبي والأكتي هكذا يباير ده شكوشين بوششن مدرا ودك وانا أني بالدكي لسيالي وعلى الأبد المشتركي مشتركي ko mushtariki zango yawa ya fi kyau walal abdil mushtaraki wajibi ne a yi a bisa bawa almushtaraki wanda ake tarayya an kullin kowa zai yi bi kadirin milkihi da gwargwadon mallakan shi a bawa bawa ne na mutum kaza to kowa akwai fasantin ɗin shi misali sun haɗa kuɗi ne wannan ya kawo dubu hamsin wannan ya kawo dubu ashirin wannan ya kawo dubu talatin suka haɗa dubu ɗari suka sayi bawa to yanzu mun zo da kan za mu kasa shi haka nan mai dubu hamsin zai kawo kashi hamsin mai dubu talatin ya kawo kashi talatin mai dubu ashirin ya kawo kashi ashirin kowa gwargwadon mallakan shi gwargwadon abin da zai kawo sai a haɗa mudu kuɗin a bayar da kai kaman babu hurun kaman wanda sashin shi da ne sashin shi bawa kaman ainihin wanda ya zamo mu ta kulbadi ba ba wanda aka inta sashin shi rabin shi yana bauta rabin shi yana yanci to yanzu idan aka zo fidda kai wanda yake bautar da rabin shi zai kawo mudu biyu shi kenan sai ya bayar a maimakon bawan shi ko bawan bangaren da yake da yanci wannan ba zai yi ba tunda shi a matsayin shi na bawa ba daura mar fidda kai ba mudu biyun an bayar shi kenan والمشهور مشهور مغنى تعلق الواجب شيني راتيوان واجبي دين biɗulu ilfajiri da hudowan alfijir ma'ana wajabcin fidda kai ya rataye da hudowan alfijir matukar alfijir bai hudo ba yawmin fitiri na ranar ainihin sallah in dai alfijir bai hudo ba abu ya faru to fidda kai bai wajaba ba misali mutum ne ya mutu kafin alfijir ya hudo to ba za a mai fidda kai ba haka mutum ne ya zo yaro ne ya aini aka haifa kafin alfijir ya hudo sai mu ce za a murfi da kai tunda ya zo kafin ta waje ba amma idan mun ɗauka tun da ƙaulani ne in mun ɗauka bayan faɗuwar rana na ranar ƙarshe rana tana faɗuwa daren sallah yana shigowa ga kamfin da kai ya waje ba to kaga duk wanda ya mutu cikin dare sai mu ce dole a murfi da kai tunda ya mutu bayan ta waje ba duk yaron da aka haifa cikin dare za mu ce ba za a murfi da kai ba tunda an haife shi bayan ta waje ba to haka nan dai haka wanda ya musulunta haka matar da aka saka haka bawan da aka inta duk da haka za ka auna shi wa wasirikuwa to masarrafan fidda kai idan an cire wa za a bai alfuqara'u wal masakin shine za a ba fakirai da miskinai fakiri dai shine wanda ainihin yake da abu amma ba zai ishe shi ba misali yana da ainihin jari ko yana da mallaki amma abin da ya mallaka ba zai ishe shi a matsayin abincin shi na shekara ba amma miskini shine wanda ba shi da komai wannan ka takura shi Allah ma ya ce wannan miskinan za matara ba in ka takura ya je da bi kasa ya baka bai da komai to kowanne za ba shi bil ijtihadi kuma an zo za a bayar ne da ijtihadi idan ainihin hukuma ka kaiwa ainihin jagoran ko alkalin zai ijtihadi ya ga ya za a yi a raba haka nan in kai ne ma za ka bayar za ka yi ijtihadi za ka duba ka ga ya ya kamata a raba wannan zakkan fitakan ainihin ilimin da Allah ya baka sai ka yi ijtihadi ka raba shi yadda aka ce saboda haka fa yudfa'u sa'un li jama'atin zai yiwu a ba da sa'i ɗaya ga jama'a da yawa misali garin fakirai sun yi yawa ana cikin yunwa wanda suka samu suka bi da kan basu da yawa kai kana da cikin su ka cire mudu hudun to za ka iya raba mutum biyu ko mutum hudu ka ba da mudu ɗaya ka ga yi fa sa'un da jama'a ce ke wa asu'un haka nan ana iya haɗa sa'o'i da wahidin a ba mutum ɗaya misali a garin akwai mawadata akwai fakirai a fakirai din akwai wanda in ka bashi mudu hudun ba zai ishe shi tuwon gidan shi ba saboda jama'ar ta to za ka iya dunkule na mutum ashirin talatin ma ka miƙa wa mutum ɗaya biyu yayi duk dai kar a yi barna a yi jijiya je koyar shi fasulun masarifun zakati masarrafan zakka ma'ana wa'anda za a ba wa zakka al-asnabu samaniya sune dangogi takwas din nan allati wanda zakara Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ambace su wa qad saqada nasibu muallaf al muallafati qulubuhum yace amma hakika rabon wanda ake rarrashin zukatan su ya faɗi wannan a wani bangaren mazhabin malikiya kenan suka ce yanzu musulunci yayi karfin da baya bukatan siyarar rashi wani kafiri kawai musulmi ma suna bukata a manta da su wal amilina kaji har ma ma'aikata masu aiki a zakatun su ma su ya faɗi to amma su ya faɗin kam sai dai an ce ana akwai ma'aikata da ainihin hukuma take biyan su albashi su aikin to kaga tunda biyan su ake ba bukata a ɗauki kuɗin zakka ba su amma babu wannan kaku aiki suke dole a biyan su wa yajuzu sarfuwa ila sinfin wahidin ya halatta sarrafa ainihin zakka ɗin zuwa ga ainihin dangi ɗaya ka tattara dukiyar zakkan gaba ɗaya ka ba wa ɗaya daga cikin wa'inda Allah ya ce wa mutum bakwai mutum takwas nan kuma za ka ba mutum za ka yi bashi bi kadiri kifayati gwargwadon abin da zai ishe shi ka ba mutum abin da a shekaran ba zai talauci ba wa in za da alal nisabi ko da abin da za ka bashi ya wuce nisabi ka dunkule miliyan ashirin ma ka ba mutum ɗaya in ji wannan miliyan ashirin ɗin shine gwargwadon abin da zai ishe shi ya halatta la yushtaradu adamu qudrati ala al-kasbi kuma ba shar'anta rashin ikon shi a bisa ainihin sana'a ba ba wai sai ba zai iya sana'a ba sannan zaka ba shi da kai ba me sana'ar ma yana da iya yana iya yin sana'a din zaka iya ba shi ainihin zakkan fit da kai wala ta'afuhu anil mas'alati hakanan ba sharɗanta kamewan shi daga roƙo ba ba dole sai mutumin da baya roƙo za a bawa ba ko wanda yake roƙo ma za ka iya bashi za a iya ba wa mai roƙo za a iya ba wanda ainihin baya roƙo dama Allah yana cewa lisa'ili wal marufo ko yusaddaqu annahu mustahiqun za a gaskata shi idan aka ce shi annan mustahibu idan ya zo ya ce shi ya cancanta mutum ne ana rabon ana rabon ainihin zakka sai zo ce shi ma fakiri ne ya cancanta a bashi to ya halatta a ainihin bashi illa an ya zara khilafuhu sai dai idan sabanin haka ya bayyana ya bayyana sabanin haka an tabbatar da cewa mawadaci ne gashi yana da tirela yana da kaza yana da kaza kuma wai ya zo ya shiga sau masu zakkan da kai masu ainihin karban zakka to tunda an tabbatar da yana da ainihin wadata ba za a ba shi ba amma in ba ainihin sabanin haka ne bayyana ba ya zo ya bayani to almar'u faqihu nafsi kawai a dauka ba shi a gaskata shi wala tunqalu an baladiha ba a kiratar da zakka daga garin da ta waje ba a garin nan mai duguri ka cire zakka ka ɗauka ka kai wani gari ba a yin haka shari'a ba ce yadda a yi haka ba ma wujudin mustahiki tare da samun wanda ya cancanta inda ya waje ba ɗin garin da ya waje ba akwai wanda suka cancanta ka ɗauka ka kai wani gari ba a haka to fa man ba da wanda ya haka fa ya yi zakka ya ɗauka ya kai ƙauyensu ya raba to kuriya an karanta amma wa aji za a zakkarsa ta yi don da dai wanda ba a can ɗin su ma dai wanda aka ce a ba wani wal ujratu alai amma ban kuɗi za a ɗauka a biya a kai wannan kuɗin da za a biya ɗin alaihi yana kai shi ba zai wuce to ai kuɗin su ne a cikin kuɗin su za a ɗauka ya mace ba zai yiwu ba a bayar ana wala tusrabu fi shay'in min wujuhil birri ba a sarrafa zakka cikin komai na fuskokin alkhairi a gina masallaci a gina gada a taimaka waye a yi kaza duk ba a yi kawai ka ba wa wanda Allah ya ce a ba wanda ka ba din idan yana so yayi wannan abubuwan amma ko haji ko umra ba a biya mutum da kudin zakka wa tabayyunul kadai bayyanan kuskure yujibul i'adati yana wajabta sakewa yanzu misali muna yin karatu na wani a ka ku ai na biya mutane umra ko na biya mutane yaji ko na yi kaza mu ce ka je ka saki nan zakkar ba ce ba yujibul i'adata illa an yato wallahi al-imam al-adil sai dai idan imami adili ne ya jibinci ainihin raba zakka misali akwai hukuma adila wanda ake zuwa a tara zakkan wannan imamul adil din shi yake zama ya yi ijtihadi ya raba to a wannan raban sai ba wanda bai cancanta ba to kai da ka cire zakka ba ruwanka tunda kayi abin da aka ce ma ka riga ka gabata wala yakusu biya aqaribahu kuma ba zai keɓance dangin shi kaɗai da zakka a ce ka cire zakka iya yan uwanka kanin babanka wani yayanka wani waye za ka bawa ba a haka ka bawa danginka ka bawa sauran jama'a fa in kanu bi iyali idan wanda ya keɓe ma suna cikin iyalan su wanda shi yake ciyar da su je mu ce lam tujizi zakkar ma ba ta yi ba sai kitabu siyami